الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora kan darasin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hashir wadda muna cikin bayani game da sunayen Allah mafiya kyau jiya mun gabatar da darasi akan wannan suna mai tsarki al-quddusu assalam na assalam assalam suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani game da assalam shine mai cikakken tsarkaka mai cikakken tsarki assalam wanda yake da cikakken aminci mai aminci dukkan alaka da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da bayinsa yana gina alakar mai akan aminci Allah shi ne assalam mai aminci addinin aka sami shi suna al-islam ma'akuzun min salam aljanna aka sa mata suna darussalam alkur'ani da sunna ya hadi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad aka sanya gaisuwa da yake tsakaninmu assalam shine assalamu alaikum tsarin da addinin musulunci yake tafiya a kai tsari ne na aminci tsari ne na aminci babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ke, ke mu'amalantan bayansa da shi face abin yana cike da aminci mun yi bayanin cewa ko da waɗansu ababa masu zafi masu tsanani bayi suka gani tattare da su wannan aminci ya hukunta hakan ya kasance abin da ke wajibi a kanmu imani da Allah gaskata Allah tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa wadda ya siffanta da su da kuma aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana ya rubuta mana amintar da junanmu sashi ya amintar da sashi Allah ya taimake mu ya tabbatar da digadiganmu akan aminci ya tabbatar da digadiganmu akan sashi ya amintar da sashi yau za mu shiga sifa ta gaba al-mu'min aran sai karanta mana aya bismillahir rahmanir rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun Allah madaukakin sarki yace huwallahu shine Allah allazi la ilaha illa huwa wadda ba wani abin bauta da gaskiya sai shi al-maliku mai mulki al-quddusu tsarkakakke assalamu mai cikakken aminci al-mu'min al-mu'min ma'anahu al-musaddiq mai gaskatawa idan an ce al'iman ma'anahu at-tasdiq idan an ce imani abinda ake nufi da imani shine gaskatawa idan an ce amana bi ma'ana saddaka al-mu'min ma'anahu al-musaddiq mai gaskatawa mai gaskatawa yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da suka zo da kokensu na cewa kyarkeci ya cinye annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan sun gama bayani kuma sai suka ce wa babansu wa ma anta bi mu'minin lana
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين bayan sun gabatar wa mahaifinsu labarin ƙarya na cewa kyarkeci ta cinye annabi yusuf alaihi salatu wasalam kuma sai suka ce mishi wa ma anta bi mu'minin lana ai wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin suka ce mun san ba za ka gaskata mu ba ko da maganar gaskiya ne sai suka yi amfani da wa ma anta bi mu'minin lana shine irin wadda annabi Musa ya gaya wa bokayensa amantum lahu qabla an azana lakum كنتم له قبل أن آذن لكم ya ce ma waɗannan bokaye da suka yi imani amantum lahu qabla an azana lakum yanzu kun ba da gaskiya da Musa tun kan na ba ku izini jama'a mun fahimta almu'min sai ka ce amana yu'minu mu'min Allah subhanahu wa ta'ala mai gaskatawa ne suna ne daga cikin sunayensa me yake gaskatawa kafin kowa ya gaskata Allah Allah ne kafin kowa ya gaskata Allah shi kadai ya cancanta abauta mishi Allah shi ya fara gaskata kansa da kansa al-mu'min al-musaddiq shi kadai ne ya cancanta a bauta mishi ba tare da abokin tarayya ba shi kansa Allah sai ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki ya ce shahidallahu Allah ya shaida Allah shaida ne annahu la ilaha illa huwa cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi ya gaskata kadaita shi da bauta ko bai gaskata ba kafin wani ya kadaita Allah da bauta kafin wani ya gaskata Allah ya cancanta a kadaita shi da bauta Allah ya fara gaskata kansa da kansa cewa shi ne ya cancanta a bauta mai shi kadai ba abokin tarayya shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah wal mala'ikatu mala'iku sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi masu ilimi sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah qa'iman bil qisti shi ke tsaye da gaskiya da adalci al mu'min kenan mai gaskatawa Allah shine mai gaskata manzanninsa duk manzon da ya aiko duniya kafin wani ya gaskata manzon Allah ke fara gaskata manzonsa jama'a mu fahimta kafin wani ya yarda wani manzon Allah ne Allah ke fara gaskata manzon cewa manzon Allah ne jama'a mu fahimta inda za ka yi tilawan alkur'ani duk inda aka zo kan wani manzo sai ka daina wala kadi arsalna wala kadi arsalna wala kadi arsalna Allah ce hakika mun aikowa ne kaga aiko baka yadda ba Allah ai ya zama shaida almu'min ma'ana ko almusaddiq mai gaskatawa inna أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا Allah ya ce inna auhaina ilaika Allah ya ce mun yi wahayi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi ko bai gaskata shi ba yanzu ba a jira kai sai ka gaskata kafin a ce shi manzon Allah ne inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhaina ila ibrahima wa, mu- wa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaimana wa ataina dawuda zabura Allah ce duk mu mu muka aike su mu muka musu wahayi ya gaskata su ko bai gaskata su ba al-mu'min shi yake gaskata masu gaskiya idan kai gaskiya shi ke tabbatar da kai ne gaskiya ne in kai rashin gaskiya shi ke tabbatar da kai ba mai gaskiya ba ne in duk duniya sun ce kai mai gaskiya ne Allah zai ce kai ba mai gaskiya ba ne in kai mai gaskiya ne duk duniya suka ce kai ba mai gaskiya ba ne Allah zai tabbatar maka in kuma kai rashin gaskiya duk duniya suka ce kai mai gaskiya ne Allah zai ce kai ba mai gaskiya ba ne jama'a mun fahimta shi yasa wannan addini da Allah ya shar'anta mana sai ya rubuta jarrabawa a cikinsa saboda a tabbatar da wadda yake yi da gaske da wadda ba da gaske yake yi ba ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cewa yake yi minal mu'minina rijalun sadamu ma ahadullah alaihi صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah ya ce minal mu'minina rijalun Allah ya ce daga cikin mu'minai akwai waɗansu mazaje waɗansu gwaraza sadaku ma ahadullaha alaihi sun gaskata abinda suka ɗau alkawari ma Allah da shi Allah ne ya ce sun gaskata alkawarin yanzu ya tabbatar da gaskiyarsu ko bai tabbatar ba al-mu'min min almu'minina rijalun Allah yace daga cikin mu'minai akwai waɗansu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun gaskata abinda suka yi alkawari ma Allah akan shi duk abinda suka ɗauki alkawari da su yi na bin Allah Allah yace sun gaskata alkawarinsu faminhum man qada da habahu Allah ya ce daga cikinsu akwai wadda ya gama kwangilansa abinda ake bukata ya samu na fasmat ya riga ya samu wa minhum man yantazir daga cikinsu akwai waɗanda suke dako su ƙarasa nasu wa ma baddalu tabdila Allah ya ce amma ne ba su canza ba kun ga ya gaskata su ya tabbatar da abinda suka aikata gaskiya ne jama'a mun fahimta al-mu'min ma'ana ko al-musaddiq mai gaskatawa mai gaskatawa ya yi mana alkawari cewa idan mun yi imani da Allah muka yi nagartaccen aiki zai ba mu aljanna zai gaskata wannan alkawari ko bai gaskata ba shi yasa da ya ba da labari bayan an gama hisabi an gama kisasi an watse a farfajiyar alkiyama yan aljanna sun je aljanna sai Allah ya ba da labarin abinda yan aljanna suke ambatawa wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu bayan 'yan aljanna sun shiga gidan aljanna Allah sai ya ba mu labarin irin abinda suke ambatawa bayan shiga aljanna wa qalu suka ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada dukkan yabo da godiya ya tabbat sun tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarinsa jama'a mun fahimta ya gaskata ko bai gaskata al-mu'min alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya gaskata mana alkawarinsa wa aurasana al-arba natabawwa'u min al-jannati haisu nasha dama Allah ya musu alkawari إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله بما يعتمون به وذلك هو الفوز العظيم Allah ya ce, Inna Allah hashtara minal mu'minina Allah ya saya, ya fansa daga wajen muminai. Allah ne ka saya a gunsu, Allah ya ce, Anfusahum wa amwalahum ransu da dukiyarsu. Jama'a mun ji? idan kana da dukiya ya ce ya saya yanzu abin da yake so ka jira ya gaya maka me za ka yi da dukiya ranka kai ran naka ne ya ce ya fanshi ran in ka sayar ka faɗi ka ka sallama ka miƙa wuya shi zai gaya maka yaya za ka yi da rayuwar yan uwa muna ji inna Allah ashtara min almu'minin Allah ya saya daga wajen mu'minai Allah mai ka saya yace ya anfusahum wa amwalahum kayukansu da dukiyarsu ran mu'mini ran mu'mini Allah ya saye ta dukiyar mu'mini Allah ya saya kamar wani ne ya tambayi Allah yace Allah to idan muka sayar da me zaka biya mu yace bi annalahumul janna yace zan biya da aljanna ciniki yayi ko bai ba bi anna lahum aljanna yace zan biya da aljanna karshen ayar sai yake cewa wa man aufa bi ahadihi min Allah Allah yace wai waye fi ni cika alkawari wanda ya sayar Allah yace mu gwada shi ya miƙa wuya ni kuma na biya Allah yace a ga da ni da shi Allah yace wa man aufa bi ahadihi min Allah Allah yace waye kai ni cika alkawari akwai to yau da ya cika alkawari yan aljanna ga su a aljanna sai ga yan aljannan suna furtawa da bakinsu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya tabbatar mana ya gaskata mana alkawarinsa jama'a mun fahimta al-mu'min kenan to dukkan waɗannan ababa da muka ambata Allah ya gaskata shi ne kadai ya cancanta a bauta mishi ya gaskata manzanninsa ya gaskata bayinsa mu'minai ya gaskata alkawari da ya yi ma manzanni alkawari da ya yi wa bayinsa da suka yi imani da Allah duka ba mun ambata ba to kai ma yanzu ana kiranka kai ma ka gaskata to wanda ya gaskata shine ake ce mishi mumini jama'a mun fahimta kai ma yanzu ana bukatar ka ka gaskata ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka gaskata manzannin Allah ka gaskata littattafai da Allah ya saukar ka gaskata shari'a da Allah ya shar'anta ka gaskata alkawari da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka ma bayi jama'a mun fahimta idan Allah ya yi alkawari idan Allah ya yi alkawari ya ce zai muku kaza ko zai ma kaza wallahi duniya ta gushe shi ya fi sauƙi abin Allah akan a ce wannan alkawarin bai cika ba jama'a muna ce idan ya yi alkawari ya ce zai ma kaza ko zai muku kaza to duka halittu da duniya su gushe shi ya fi komai sauki akan a ce wannan alkawari bai cika ba in yi alkawari zai cika jama'a almu'min yanzu kaga wanda ya san Allah almu'min ne ya san Allah mai gaskatawa ne ba zai ce mishi in tansurullaha yansurkum ya ke taimaki addini ba jama'a mun fahimta ba zai kira shi man zallabi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu yace in ka taimaka zan ninninka in ka yarda in yayi alkawari baya sabawa ba za ka yi ƙasa a gwiwa wajen ka taimaka ba don ya ce zai ninninka zai ninninka ko ba zai ninninka ba almu'min ashe jama'a kowane suna daga cikin sunayen Allah nan mun dauke shi akwai karatu a cikin yanzu abin da almu'min ke gaya mana shine duk abin da muka karanta cikin alkur'ani ko sunna Allah ya mana alkawari mu yanke a zuciyar mu alkawarin a ƙasa za mu gan shi jama'a mun fahimta in ka ga wannan alkawarin bai cika ba kai ne ka kiyarda a cika maka alkawarin ka daga cikin alkawarin da ya mana yace man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace man amila salihan aiki mai kyau shine aikin da aka yi shi bisa tsari na alkur'ani da sunna man amila salihan aikin da aka yi shi bisa ikhlasi man amila salihan aikin da aka yi shi bisa kwaikwayo daga annabi sallallahu alaihi wasallam man amila salihan min zakarin aw untha Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace sai ya ce wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah falanuhuyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi a duniya za mu jiyar da shi rayuwa mai daɗi jama'a mun ji alkawari Allah ya ɗauka man amila salihan min zakarin aw untha duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun kuma ya aikata aikin yana mai imani da Allah ai kafiri kan duk abin da ya aikata aikin banza ne wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi za mu rayas da shi a duniya rayuwa mai daɗi wannan alkawari gaskiya ne ko ba gaskiya bane wallahi inda za mu tsaya akan imani da aiki mai kyau babu wadda ba zai ji daɗin rayuwarsa ba don alkawari Allah yi shi kuma Allah shi ne almu'min jama'a mun fahimta? fallanuhu yannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce in an je lahira kuma za mu yi musu sakayya da mafi kyan abin da suka aikata jama'a mun ji yanzu wannan alƙawarin ya tabbata bayin Allah su fara rayuwa rayuwa mai daɗi abinda kawai ake jiran su da shi shine imani da aiki na kware idan mun yi za mu gani a ƙasa gaskiya ne wannan saboda ba zai saba ba فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا Allah ya ce karka taɓa zaton alkawarin da Allah ya yi wa manzanni zai saba Allah bai saba alkawari la yukhlifu Allah wa'ada la yukhlifu Allah wa'ada Allah bai saba alkawari in an yi idan yayi Allah bai saba alkawari in yayi idan ka ga baka ga abun a ƙasa ba baka cika alkawari bane من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنهينه حياه طيبه duk wanda ya aikata aikin kwarai yana mai imani da Allah namiji ne ko mace Allah ya ce wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi jama'a idan muka tsayu akan imani da aiki na kwarai za mu samu rayuwa mai daɗi jama'a mun fahimta yana daga cikin alkawari da Allah ya mana shine zai ba mu tamkini a bayan kasa man amila wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قاوني الكوين الله يجي وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله يا دو الكوري ma waɗanda suka yi imani daga cikinku kuma suke aikin kwarai ba ga alkawarin da ya mana a baya na rayuwa mai daɗi ba to ga wani sabon alkawari yanzu dai ai mun san Allah shine al-mu'min ko وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله يا يا الكوري ما ودن سكي إيماني دك تشكينكو سكي أيكين قري لا يستخلفنهم في الأرض الله زي كليفا تدسو أباين أتا زي أو كيسو الله زي جابورا تدسو أباين أتا كما استخلف الذين من قبلهم kamar yadda ya kalifantar da waɗanda suka gabace su jama'a mun fahimta waɗanda suka gabace mu da Allah yake ishara zuwa gare su su ne banu Isra'il a duniya ba a taɓa samun kaskantattu wadda suka shiga kaskanci a ƙarƙashin mulkin zalunci ba irin banu Isra'il jama'a mun fahimta fir'auna sai da ya mai da su bayi bayi bayi ya mai da su bayi a walakanta su a tozarta su a kaskantar da su a karkashe 'ya'yansu maza a bar su da 'ya'yansu mata a hana su rayuwa irin wadda suke so Allah ya ce na muku alkawari sai kun mulki gwamnatin ku ne za ku zam a sama Allah kuma ya cika musu sai ya ce to kuma zan kalifantar da ku a bayan ƙasa kamar yadda na musu matuƙar kun tsare imani da aiki mai kyau zai cika wannan alkawari ko ba zai cika ba Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi ay taga wa tajabbara fil ardi Allah ya ce fir'auna yayi kama karya a cikin kasar Misira wa ja'ala ahlaha shi'an sai ya sanya jama'ar Misira jama'a jama'a akwai nashi akwai wanda ba nashi ba yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunanar yana walakantar da wani kaso daga cikin su sune banu isra'il yudabbiu abna'ahu yana yanka ƴaƴansu maza da ransu wa yastahayi nisa'ahu ya bar musu ƴaƴansu mata da rai innahu kana minal mufsidin Allah ya ce fir'auna yana daga cikin manya manyan mabarnata jama'a ku ji sai Allah ya ce wa nuridu Allah ya ce mu kuma muna nufi inji Allah anna munna alal ladhina stud'ifu fil ardi mu yi baiwa mu yi gata mu yi rufin asiri ma waɗanda ake walakantawa a cikin ƙasar misira ba banu isra'ila ba wanda ja'alahum a'imma Allah ya ce muna nufin za mu miyar da su yalla oi yalla oi shugabanni wa naj'alahum alwarithin Allah ce za mu mai da su sune magadan ƙasar za mu danka ƙasar a hannunsu wa numakkina lahum fil ardi mu ba su gindin zama a cikin ƙasar misira wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun Allah yace zamu nuna wa fir'auna da hamana da tawaggarsu abinda suke tsoro zai tabbata kun ji abinda Allah yace bayan Allah muna fahimta su ne Allah yake mana ishara a baya cewa yadda ya yawa yadda ya musu in mun yi imani mun yi aiki mai kyau mu ma zai mana da Allah ya zo karya fir'auna da hamana da rundunarsu tsautsayin bin annabi musa sai ya taso musu annabi musa allah ya mishi umarni ya bar cikin garin misira a cikin dare fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un إنهم متبعون
allah ya ce fa asri bi ibadi laylan ka fice da bayina cikin dare innakum muttaba'un don za a bi ku a baya saboda haka ku fice a cikin misira a cikin dare ku sulale ku bar misira kar wani ya ji labari innakum muttaba'un ku din nan waɗanda za a bi ku a baya ne annabi Musa sai ya kwashe masu imani sai suka bar garin misira sai da kusan hantsi fir'auna sai ya gano annabi musa da mutane duka da mutanensa ba su a cikin misira wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin فرعون في المدائن حاشرين fir'auna sai ya tura yan gayyata kowace jiha a cikin misira kowace local government kowace alkarya a misira yace a je a yi gangami a zo a bisu musa a baya malam babu wani yalla oi a misira da bai fito ba ashe in sun fita ba da su dawo ba in sun fita ba da su dawo ba jama'a kuna ji kun san dai tun da fir'auna da kansa da hamana da su fita ka san ai ƙarya ne wani ciyaman ko wani darakto ya zauna a gida sai aka yi gangami fa'atba'uhum mushrikin hantsi na ɗagawa fir'auna da jama'arsa sai suka bi annabi musa a baya annabi musa alaihi salatu wasalam ya isa bakin tekun ta nan allah ya ce su fita ba hanya a gaba fir'auna da mutanensa suna biyu su a baya wallahi sai da ta kaima annabi Musa da jama'arsa suna hangen fir'auna da jama'arsa fir'auna da jama'arsa suna hangen annabi Musa alaihi salatu wasalam da jama'arsa falamma tara aljam'ani
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين ثم الآخرين Allah ya ce falamma tara aljam'ani lokacin da runduna biyun nan jama'a biyun nan suka fara hangen junansu annabi Musa alaihi salatu wasalam yana hangen fir'auna da jama'arsa fir'auna da jama'arsa suna hangen annabi Musa alaihi salatu wasalam da jama'arsa qala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa ya suka ce inna lamudurakun suka ce shikenan mun shiga hannu qala sai yace kalla annabi musa ya ce ba mu shiga hannu ba inna mai iya rabbi ya ce ina tare da ubangiji na sai ya hadin zai nuna mana ya damu jama'a mun fahimta tsaban gaskata Allah ka san yanzu mutanen mu ba su yadda su gaskata Allah ya sun gani a ƙasa Eh, in Allah ya ce haka ne haka ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuklifu Allah ya ce in ka dauki dukiya ka bayar dan Allah ka taimaki wani ko addini zan mayar maka wallahi ba zai bayar ba in Allah na so ya bayar to ya bashi tukunna ya kaza yanzu aka yi muke ma addini yanzu duk duk Allah cewa da yake in tansurullah yansurkum din nan abinda Allah yake faɗa ka san ayan nan kowa ya haddace ta amma tana daga cikin ayar da mutane ba su gane ma'ananta ba shi Allah cewa yake a yanzu yadda muke a haka a yanzu yadda muke a haka mu yi aiki ya gani zai taimake mu to mu kuma muna jira ne sai ya taimake mu tukunna mu taimaki addini haka ne ko ba haka ba? shi abin da yace a yanzu a yadda muke hakan nan mu yi ya gani a ƙasa ka tashi a yadda kake kai abin da zaka iya yace zai taimake ka to yanzu kai kuma kana jira sai ya baka tukunna kai kuma sai ka bayar kaga ai ai- ai zaka zauna zero tun da shi da ma yace zai baka ne in kai ya baka kai kuma kana jira sai ya ma to yana tsoron ka ne in tansurullah ne in ce shartiya in kun taimaki Allah yanzu kun ya taimake ku to kai kana jira sai ya taimake ka tukunna kai kuma sai ka taimake shi to shi tun da Allah ya ce zai taimake su zai tseratar da su suka ce inna lamudurakun mun shiga hannu kala sai ce kalla ba mu shiga hannu ba inna ma iya rabbi sai hadin ina tare da ubangiji na zai shiryar da ni Allah sai ce fa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi ma annabi Musa anidrib bi asakal bahar muka ce dauki sandanka ka bugi tekun da shi kogi ne teku ne da ka sani da ya dauki sandan da ya buga fanfalaka kogin sai ya bare fakana kullu firkin kan tsaudil azim kowane bari sai ya zama kamar dutse ne a sandare ga hanya nan ya basan hanyar ma babu jika Allah ce a bushe Allah sai ce musu maza a wuce annabi Musa ya suka fada da jama'a annabi Musa tsarin da Allah ya bayar dama annabi Musa da mutanensa suna isa gaban fita to fir'auna kuma yana isowa gaban shiga to tafiyar fir'aunan ba za ta yi sauri a iso da wuri ba Allah sai ya ce wa azlafna sammal akarin ay qarrabna fir'auna wa jama'atahu Allah ya ce sai muka dan matso da fir'aunan ya dan yi sauri ya karo ya haka ne kun manta wani mutum da ya kashe mutane 99 riwayar bukhari ya je ya hada da wani mai ibada ya tafi zai je ya tuba sai ya mutu akan hanya mala'ikun azaba da na rahama suka zo wayannan suka ce namu ne waɗannan suka ce namu ne Allah sai ya aiko wani mala'ika yayi alƙalanci a tsakanin su sai aka ce to ataka daga can inda ya taso zai je ya tuba idan tafiyar da ya yi ya ci kaso mafi yawa saura kaɗan ya isa garin tuba to a sa shi a 'yan tuba 'yan aljanna idan tafiyar da ya taso ba ta yi nisa ba ya fi kusa da garin da ya yi mummunan aiki to a bar shi a cikin masu mummunan aiki 'yan wuta sai aka ce to a taka mala'ika sai ya fara takawa in ya taka ɗaya biyu uku Allah sai ce ma ƙasan matsa sai ta ɗan matsu shi ma mala'ikan bai san tana matsawa ba Allah ai in ya shiryo abu akwai mai warwarewa ne? Saboda haka sai aka matso da Fir'auna sai ya iso daidai. Annabi Musa yana isa bakin teku sai ya juyo zai bugi ruwan da sandansa don ta haɗe saboda kar Fir'auna ya biyo. Allah ya ce mishi waturukil bahara rahawan. Allah ya ce waturukil bahara rahawan Allah ya ce ka bar ruwan a wangalansa. Allah ya ce kawai ku je ku tsaya kar ku gudu ko ina ku tsaya shi yasa na daga cikin abin da Allah yake gaya wa banu Isra'ila ni'ima da ya musu yace wa agraqana ala fir'auna wa antum tanzurun na fa kashe fir'auna na nutsar da su a ruwa kuna gani da suka tsallakin ba gudu suka yi ba Allah ce ku tsaya a baki zan nutsar da shi akan idon haka Allah yake gaya musu daga cikin nimomin da ya musu wa agarqana ala fir'auna wa antum tanzurun Allah yake ku banu Isra'il gata da na muku akan idon ku fa na kashe fir'auna ai ka san idan mutum ya shahara a sharri to in an kashe shi ma a bayan idon ku kuna ganin kamar jita jita ne Allah sai ce to bari a kashe shi akan idon ku ba kowa ya samu natsuwa ba Allah ya ce waturkil bahara rahawan ku barte ka bar tekun a wangalansa kawai bashi innahum jundun mugraqun Allah yace rundunoni ne runduna ce da zamu nutsar da su fir'auna yana shiga sai da suka tsaga ruwa Allah sai ce ruwa ya haɗe to idan ka iya kula mutane ka iya duka da bautar da mutane ai baka iya ruwa ba shikenan sai ga yalla boy akan ruwa yana yawo Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa makamin karim wa na'amatin kam fiha fakihin kanu fiha fakihin wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa zawwajnahum كذلك وأورثناها قوما آخرين وأورثناها قوما آخرين Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyun Allah ya ce nawa nawa suka bar gonakinsu manya manyan fadamu na ni'ima wa uyun da idan dunar ruwa dem dem dem hanyar harkar noma Allah ya ce nawa suka bari a can Allah ya ce mun kashe su sun bar gonakinsu sun bar idan dunar ruwa wa zuru'in shuke shukensu don ya gama kosawa ba a girbe ba suka tafi kawai sai dai a zo a ce ustaz wani gona kaza ka je ka gyara ta kawai wa zuru'in wa makamin karim Allah ya ce sun tafi sun bar mukamai manya-manya na karamci general general duka sun tafi kawai sai aka zo kawai sai dai an kai ne chairman na ku kaza kai ne gwamnan kaza kai ne gwam- domin duka sun haɗu sun mutu wani amatin kanu fiya fakihin kazalika wa aurasnaha qauman akarin Allah yace kamar haka muka gadar da Misira ma waɗansu mutane daban a shu'ara yace kazalika wa aurasnaha bani Isra'il وأورثناها بني إسرائيل Allah yace sai muka gadar da ita wa bani Isra'il a suratul Isra'i yace wa qulna min ba'dihi li bani Isra'ila askunu al-ardha بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا bayan fir'auna ya cika ya cika duk duniya da sun yadda fir'auna ya cika ya cika hamana ya cika ya cika duk wani kusa a gwamnatin ya cika ya cika ga nan gawan shi Allah ya ce wa kulna min ba'dihi li bani isra'il bayan mutuwan fir'auna sai muka ce wa banu isra'ila uskunul arda ku zo ku zauna abinku a kwanciyar hankali mun ji ko to wannan kissa da yanzu muka karanta shine Allah yake ambata mana wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati Allah ya yi alkawari ma waɗanda suka yi imani daga cikinku kuma suke aikata aikin kwarai la yastakhlifannakum fil ardi Allah zai kalifantar da su a bayan ƙasa kamar stakhlafa allazina min qablihim kamar yadda ya kalifantar da wanda suka gabace su ina yanzu mun san wanda suka gabace su kuma mun ga hanyar da ya kalifantar da su din كما استكلف الذين من قبلهم وليمكنن لكم دينهم الذي ارتبى لكم سنن الله زي مكنا musu wannan addini na musulunci ya ɗaukake shi wanda ya yardar musu su rike shi a matsayin addini wala yubaddilannahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sannan zai canza musu tsoron da suke ciki da fargaba da aminci jama'a mun ji ko Allah ya ce yayi alƙawari abin da yake bukata imani aiki mai kyau ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a yace in ga kawai suna bauta mini ba sa shirka da ni jama'a duka muna fahimta? To Allah shine al-mu'min mai gaskata alkawari yadda waɗancan alkawurra suka gaskatu wannan ma idan mun yi da su gaskatu ko ba su gaskatu ba za su gaskatu shi yasa sau da yawa mana idan Allah ya zo magana akan alkawarin da yau masu imani sai ka ga irin sigar da yake amfani da ita ma siga ce na tabbatar musu da abun tabbatacce ne yanzu abu in ya shafi kiyama galibi da ka samu Allah na amfani ne da siga mabi zai tabbatar musu da abin ya faru sai ka je yana waja a rabbuka ubangijinka ya zo bai ce ubangiji zai zo ba sai ya ce ya zo wai don ka cire ma yankun shakku zai zo zai zo sai ce wa nufi ka fi so wa su ika ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله sai ce wa nufi ka fi suri an yi busa a cikin kawo wai don busan babu kokonto to in ka je na alamta da baka gani ba kuna fahimta wai don ka ga abun kamar a gaban ka akai kar ma ka dauka wai jita jita ne sai ce alamta ba ku gani ba wannan ana jan hankalinka ne saboda ka fai san abin a ƙasa yake tun da alkawari ne na Allah bayan Allah mun fahimta to haka ake bukata a wajen bayi su gaskata Allah su gaskata manzannin Allah su gaskata shari'ar Allah su gaskata alkawurra da Allah ya musu in sun yi abin da ya umurce su Allah zai cika alkawari jama'a mun fahimta al-iman ma'anahu at-tasdiq lakin at-tasdiq ma'a ta'a shi kansa fahimtar me imani har yanzu muna da sauran abin da ya rage na ba mu gama fahimtar me ake nufi da imani ba domin in kaga yadda muke ambaton imani da yadda muke mu'amalantar imani za ka san da yawan mu ba mu gama sanin me ake nufi da imani ba jama'a muna fahimta idan aka ce imani al'iman ba abu ne da ake faɗa faɗansa ya tabbatar da shi ba jama'a mun fahimta imani faɗan imani bayi tabbatar da imani dole akwai abin da za a lura daga wajen wadda ya yi imanin ba wadda ya gaskata ba kenan to akwai wani abu da ake lura wannan abun shi ke tabbatar da ka gaskata ko baka gaskata ba yan uwana muna fahimta ba shi bane imani cewa wai don ka ce ka yi imani sai kana zaune yadda kake nan shi yasa Allah sai ya ce duk wanda ya ce ya yi imani za a kawo jarrabawa saboda a ga infialinsa domin duk lokacin da imani in na gaskiya ne in ya shiga jikin mutum to dole ya yi reaction mun gane ko dole a samu infiali tattare da shi kamar ba ku gane ba yan uwa kun gane fa masalan idan da yanzu yadda muke zaunin nan sai ka taba wani kusa da kai sai ka ce mishi ga kunama a bayan riganka kun gane magana? very good na ji daɗi misalin kawai har ya sa kun gane me zai yi ko to wannan zaburan da zai yi shi zai tabbatar maka abin da ka faɗa ya gaskata kun gane magana amma idan ka ce ga kunama a bayan riganka sai ce to na gode ya yi da abin da ka faɗa very good wannan shine real imani wannan shine imani wannan shine imani duk abin da muke faɗa duk abin da muke faɗa yadda muke zaune nan wallahi karka ɗauka wannan wai Allah ya yarda mun yi imani ne sai ya ga motsin mu mutum ne ya shiga gona kawai sai ya ga maciji to kai in kuna tare da shi in ya ga macijin ka kalle shi in bai gani ba ka kalle shi zaka gane in ya ga macijin ɗayan biyu ko dai ya gudu ko ya ɗauko abin duka to ɗauko abin duka ko gudu shi ke nuna ya ga maciji amma idan ka ga macijin ya wuce ko ta kasan kafansa ne bai motsa ba to bai ga maciji ba jama'a mun gani wallahi haka imani yake don ka ce ka yi imani yadda ka share gindi ka zauna nan kar ka ɗauka imani ne wannan shine ake ce mai at-takdibul amali yadda ake ƙaryata imani da baki aiki mana ƙaryata imani jama'a mun fahimta aiki mana ƙaryatawa saboda haka idan aka baka labari in aka baka labari yanzu labarin ka gaskata ko baka gaskata ba tsayawa za a yi a kalli wani irin infiali kai infialinka shi zai nuna ka gaskata ko baka gaskata ba jama'a mun fahimta wannan kawai ai ya fito mana da ma'anan imani shi yasa duk inda ka duba a qur'ani in ka ga imani zaka ji maganar aiki amanu wa amilu salihati aman amma a ce amanu an shiru babu shi babu shi shi yasa malamai da suka zo ta'arifin imani suka zo bayani in an ce imani meye imani suka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil qalb وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذا أكتي إيماني سكتي أبند أكتي مش إيماني شيني إيماني أفرطا شي أباكي أقدرتي شي أزوتيا كما إيماني يي أيكي أقبع waɗannan rukunai su suke nuna imani in ka faɗa a baki baka yi aiki da shi ba baka ƙudurce ba to ai munafinci kenan jama'a mu fahimta idan ka kudurce a zuciya ka yadda baka furta ba baka yi aiki da shi ba irin na fir'auna kenan ka san duk iskancin da fir'auna nan yayi wallahi ya yadda annabi Musa manzon Allah ne ya yadda Allah ne ya aiko annabi Musa annabi Musa ya ce fir'auna laqad alimta لقد علمت أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني وإني لأظنك يا فرعون مثبورا annabi Musa ya ce wa fir'auna laqad alimta ka sani ma anzala haula'i ba wadda ya aiko ni da waɗannan ayoyi illa rabbus samawati wal ardi sai ubangijin samai da kasai annabi Musa ya ce ka sani ni na san ka sani ya sani ko bai sani ba kuma shi ma ai bai musu ba to amma cewa ya sani bai sa ya tsira ba saboda abin da ya sanin bai shiga aikinsa ba dan Allah muna fahimta haka Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين nan ma game da fir'auna da jama'arsa Allah ya ce wa jahadu biha sun yi musun abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi wa jahadu biha sai Allah ya ce wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce amma zukatansu suna da yaqini abinda aka aiko annabi Musa da shi shiriya ne gaskiya ne sun samu yaqini ko ba samu ba sun samu bayan Allah muna fahimta saboda haka idan aka ce imani imani yanzu abinda fir'auna yayi na samun yaƙini a zuciyarsa da bai shiga cikin aiki ba ya ceci fir'auna bai ceci fir'auna ba jama'a mun fahimta to malamai suka ce imani dole ya shiga furuci dole ya shiga aƙida dole ya shiga aiki yadda muke fassara imani muna zaune wannan ba imani ba ne التصديق مع التنفيذ wannan ita ce ka'ida na gaskatawa duk abin da ka gaskata to abinda duniya take jira ta gani abunka reaction ɗinka infialinka kamar da muka bada misali wani irin yanayi za ka shiga saboda haka ana ce maka ga maciji sai ka zabura to wannan dalili ne akan ka gaskata akwai maciji amma ya kace ga maciji a bayan ka sai ka ce to na gode wannan dalili ne baka gaskata maganan ba saboda ka aka ce akwai wuta jahannama da bala'inta ka ci gaba da shan wiwinka jama'a muna fahimta aka ce jahannama aka faɗi ababen da jahannama take da shi na bala'i ko a jikinka to kai in an ce wannan mutumin ya yadda kai aka ce ka kare ya yadda ta ina za ka iya tabbatar ya yadda na farko dai Allah baya karya Qur'ani ba karya an ce mazinaci ga makomarsa ya ci gaba da yi to ta yaya wannan za a ce ya gaskata wannan labari to amma daga lokacin da aka ce akwai wuta mazinaci sai ya ce Allah na tuba wannan ya nuna ya gaskata wannan magana sai ya daina zuwa wajen wannan ya nuna ya gaskata wannan magana sai ya gyara aikinsa wannan ya nuna ya gaskata wannan magana dan Allah mura fahimta al-mu'min yaya ka karbi aikin yaya ka karbi saƙon yaya ka rungumi abin da aka zo da shi wannan shi ke nuna ka gaskata ko baka gaskata ba ba cewa ka gaskata ai lokacin da annabi ya yi tallan musulunci haka duka kowa ya karba to Allah ya ce ai akwai jarabawa da aka yi jarabawa sai aka ware wanda suka gaskata sai Allah ya ce sun gaskata wanda ba su gaskata ba Allah sai ya ce dama ya abuduna Allah ala harfi jama'a muna fahimta saboda ka imani karka yau karka yaudari kanka babu inda Allah ya taba ambaton imani ba tare da aiki ba aikin shine gaskatawa aikin shine gaskatawa sai ka ce mana bana za ka yi noma har yanzu babu abun da ka yi kaga wannan aifa alama ce ta maganan ba gaskiya ba ce gaskiya shine mu neme ka ce kana gona saboda ka faɗin imani ambaton abin da ka ambata ba shi ke tabbatar da wannan abin ba ba ce irin yunkurin da kai shi ke gaskatawa jama'a mun fahimta yana daga cikin ma'ana na al-mu'min huwa alladhi yu'minu nas shi ma yana daukan al-mu'min mai amintarwa inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula karanta eh Allah ya rike sammai da kasai ce don kar su zirɗe almumin amintar da kai rayuwa abinci lafiya amintar da kai bayin Allah kowane suna daga cikin waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake bukatar mu da shi shine mu gaskata mu yi imani mu siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa da shi abin da manzansa ya siffanta shi da shi mu kiraye shi da sunan da ya kiraye kansa da shi ko manzansa ya kiraye shi da shi abin da aka shar'anta mana tattare da waɗannan sunaye mu yi kokari mu runguma mu tsaya akai domin samun tsira a duniya da lahira Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya in Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu shiga al-muhaimin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gashi mun yi bako a sheik malam mahmud shira ya kawo mana ziyara kuma da mu bukaci malam da ya dan ambata mana waɗansu kalmomi allah ya saka da alkhairi allah ya saka da alkhairi